الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مساره أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وصحابته ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka littafin zubdatul balaga wallafar a sheikh muhammadu bin abdulaziz nasif hafizahullahu wa ra'a a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin babe na shida cikin al'isha wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babe na bakwai da kuma babe na takwas Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagora wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai قال الناظم حفظه الله ورعاه الباب السابع الفصل والوصل عند انقضاء اتصال فصل كشبهه توسط الوصل في جملتين اتفقت مع جامعي واترك لخوف الوهم دوما والتعي الباب الثامن الإيجاز والإضناب والمساواة أضنب بإيضاح وعطف كرري linuktatin aujiz bi hadfi isari a malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mai lafiya a babe na bakwai zai tattauna akan abin da ya shafi alfaslu walwaslu wato alfaslu walwaslu wannan babe ne mai mahimmanci sanin shiga ɗalibin ilimi mai karatu na ilimin balaga babi ne mai mahimmanci ya zamanto mutum ya san shi saboda lokacin da mutum yake tarkibul jumla yake tarakibul jumal yake zawa da jumloli a cikin zance akwai buƙatar ya gane cewa gurin da ya kamata ya yi alfaslu ya zo da shi ba tare da ya shigar da wawun ba ya zo da jumla ba tare da ya shigar da wawun ba ya zo da jumal ba tare da ya shigar da wawun ba a tsakankaninsu akwai kuma lokacin da yake buƙatar ya zamanto ya shigo da wawun a tsakankanin jumal ya zamanto ya yi atsafi da sauransu saboda wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman balaga an tambaye shi aka ce mishi mecece balaga ya ce shine ma'rifatul fasli wal wasli wato mutum ya san alfasl wal wasl gurin da ya kamata a ce yayi alfaslu ya rabe ya zo da jumloli da dama ba tare da ya shigar da wawun ba da gurin da ya zamanto ya sadar da jumloli da dama ta hanyar atafi da sauransu saboda wannan babe ne mai mahimmanci lokacin da muke zance na yau da gobe saboda lana a tabiru da irin waɗannan abubuwan sai ya zamanto akwai kusakure cikin zantukanmu za a ga mutum ya yi magana amma in za ka auna ta akan awo na balaga kan alfaslu wal waslu za ka yi ta samun kusakure a ciki ko mutum ka ga ya rubuta makala in za ka dora ta akan alfaslu wal waslu za ka ga akwai guraren da ya kamata a ce ya kula da su tumala ya ce in dan ƙiɗa'in wato lokacin da ya zamanto an samu kamalu linƙiɗa ya zamanto jumla ta farko ba ta da alaƙa da jumla ta biyu imma ya zamanto jumla ta farko wanda ka zo da ita jumla ce wanda take insha'iyya jumla ta biyu kuma ta zamanto jumla ce wanda take khabariyya ko ya zamanto jumla ta farko wanda ka zo da ita jumla ce wanda take khabariyya jumla ta biyu jumla ce insha'iyya kaga wannan an samu kamalul inqida ko kuma ya zamanto dukkanin su jumla ce wanda take insha'iyya ko jumla ce khabariya amma kuma laisa bainahuma munasabatun tamma ba wata munasaba cikakkiya a tsakankaninsu ittisalin ko kuma ya zamanto an samu kamalul ittisal wato ya zamanto jumla ce wanda take mannewarta da juna a cike take ba ta da alaka da ka rabe ta a haɗe take da juna idan ka ce ka rabe ta da wawun to za ka yi kuskure to wannan a wannan lokacin faslu to sai ya zama to ka yi fasul ana saboda dama gurin da yake waje ba a yi faslu gurare ne guda uku gurare ne guda uku yake waje ba a yi faslu lokacin da ya zama to an samu kamalu linqida ko an samu kamalu littisal sai kuma na uku shine yace kashibihi tawassutun wato kamar wato shibihihi wato makamancin ittisali makamancin kamalul ittisal shi kuma ya zamanto shine tsakatsakiyar su kenan makamancin sa shine ya zamanto ka zo da jumla guda biyu jumlan nan guda biyu jumla ta bi ta zamanto jawabi ce na jumla ta farko to kaga wannan shi ma a lokacin nan zaka yi wasulu ne zaka yi fasulu ne ba zaka yi wasulu ba waɗannan su ne gurare guda uku wanda yake wajaba a lokacin da muke zance ko muke rubutu mu kula da su ba a yin wato ba a zauwa da wawun a cikinsu na farko indan ƙiɗa'in lokacin da aka samu kamalulin ƙiɗa kamalulin ƙiɗa shi ne muka ce misali jumla ta farko ta zamanto jumla ce wanda take khabariya tunda an yi magana akan khabar ko khabar matakai guda nawa gare shi guda uku gare shi akwai alibtida'i akwai al-balabi akwai al'inkari ko waɗannan su ne matakai na khabar guda uku to ita kuma jumla wanda take insha'iyya ita ce wanda mun tattauna a kanta a karatu wanda ya gabata to sai zamanto jumla ta farko jumla ce khabariya jumla ta biyu jumla ce wanda take insha'iyya to yanzu a wannan lokacin sai ya zamanto wato kayi fasil ɗinta ba tare da ka zo da wawon ba misali ka ce wa mutum akala fulanun ta'amahu to kana so ka ce dama ma a ce bai ci ba ba za ka ce ba walaita walaitahu akala sai dai ka ce laitahu akala laitahu lam ya akul shariba fulanun laitahu shariba da amma ma bai sha ba mun gane da kyau ba za ka ce ba wa laitahu ba za ka zo da wawun ba saboda ara laita tana daga cikin me attamanni kenan yanzu attamanni in ka zo da shi ka zo da kaga akala shi kuma fi'ili ne madi kaga wannan khabar ne kake badawa akala fulanun wane ya ci abinci kace laitahu akala da amma ma bai ci ba mun gane da kyau ina ma ma dai a ce bai ci ba to kamar yadda abubakar ya ce ayyuhan nasu inni wullitu fiku kaga bai ce ba wa inni ayyuhan nasu kaga wannan tana daga cikin al'insha ya ku mutane inni wullitu fikum haƙiƙa ne an naɗa ni in zamanto shugaba a cikinku walastu bi khairikum bin fi kowa a cikinku ba ni ma ɗaya ne daga cikinku ɗaya ne daga cikin musulmai to lokacin da ya ce ayyuhan nasu in ka ce ayyuhan nasu to jumlar da za ka zo da ita gaba mun gane da kyau jumlar da za ka zo da ita in dai ba in sha'iya ba ce in dai jumla ce khabariya to ba za ka zo da dawawun ba ko ka zo da fa'un saboda son karatu son magana in ka ce ayyuhan nasu ba za ka ce ba fa inni uridu an ulqiya ila masami'ikum alkalimatu at-tayyiba ya ce to ya shafi fa'un din taka da farko eh shafi fa'un din taka fa inni din taka mun yarda da inni din amma fa'un din nan ba ta da mahalli la mahalla laha eh fil balagati eh ba ta da bijirin ba ta da bijirin zama a cikin balaga amma kace ayyuhan nas ittaqullaha ko to yanzu kaga ittaqullaha wannan shi ma yana shiga cikin me cikin insha umarni ne ko sai ka ce ayyuhan nas fattaqullaha wa ajmilu fi talab mun gane da kyau wato ya ku mutane ku kiyaye dokoki na Allah ku kyautata hanyar neman ku mun gane da kyau kaga nan saboda dukkanin su suna cikin jumla ce insha'iyya jumlar insha'iyya ka zo da su to haka nan idan ya zamanto jumlar da ka zo da ita da farko kamar yadda muka kama misali akala fulanin laitahu akala kaga wannan ka zo da jumla wato khabariya sai kuma ka zo da jumla insha'iyya to yanzu a wannan lokacin baya halatta ka zo da wawun sai dai in lokacin da ka zo da shi wannan jumla insha'iyya din za ta iya dimautar da shi mai saurare a cikin cewa wannan jumla insha'iyya da ka zo da ita mugunyar addu'a kake to yanzu a wannan lokacin sai ka zo da wawun saboda kada ka rikitar da mai saurare shi ne a ƙarshe zai yi bayani ka'ida ta farko da za mu kula kenan idan ƙiɗa'in lokacin da ya zamanto an samu in ƙiɗa'i babu alaƙa tsakankanin jumla ta farko da jumla ta biyu mun gane da kyau to yanzu a wannan lokacin sai ka yi sai ka yi alfaslu mun gane da kyau sai ya zamanto dukkaninsu jumal ɗin sun zo su ba tare da ka zo da wawun a cikinsu ba mun gane da kyau wannan shine guri na farko na farko inda ya zamanto an samu an ya kuna baina huma tabayunun to sai ya zamanto sai a ce mishi wannan kamalu linqida wato jumla wanda take cikakkiya amma kuma an samu cikakken yankewa tsinkewa kenan ba alaka da juna tsakankaninsu ba alaka da juna a tsakankaninsu sai kuma ittisalin ya zamanto kuma an samu kamalu littisal guri na biyu shine ya zamanto an samu kamalu littisal wato mannewa da juna da kyau cikakkiyar mannewa da juna su kuma ta hanyoyi guda uku ne dama amma ya zamanto aljumlatu thaniya tawkidan lil jumlatil ula an takuna al jumlatu thaniyatu tawkidan lil jumlatil ula jumla din ta bi ta zamanto karfafa jumla ta farko ce take misali yanzu idan ka ce shugaban ya zo da kanshi na cinye abincin gabaki ɗayan shi da ka ce yanzu jala amiru wa nafsuhu ba za ka ce ba saboda wannan wa nafsuhu wannan taukidi ne na amir to ba za ka ce ja al'amiru wa nafsuhu ba kana faɗar haka wanda ya balaga zai ce Allahu akbar darabta al-imam al-jurjani eh rahimallahu al-imam al-jurjani Allah ya rike jikan imam al-jurjani da yana da rai to yana ga da ya kun je kotu da shi eh sun ka sai ko abukan tabul da kai da shi dole eh mana sai an tattauna za ka yi magana kuma ya zama to ka sa shirme a ciki ka zo ka da wani ka ce wato a me na faɗa da misalin da na kawo jala amiru ka ce kuma wani musu ce ka ce haka to ai sai ya sa an ba haka shi inda ɗalibai a kusan shi sai ya ce kai ku ca samu wannan ko ya ce a samu shi gidan kurkuku ce malalahin shi mai ce sai ya koyi larabci zai fito in aka bar shi a haka ɓannar da zai sai ta haifar ɓannar da kyarke ce in ya fito cikin jama'a zai yi ta don haka akwai buƙatar a tarbiyyantar da shi aladabtar da shi ya je shi ya karatun balaga a damka mishi littattafai na balaga in ya koyo su a cikin kurkuku sannan sai a hudo shi ya yawo amma ya ka bar shi aka ba canhu a bakin shi to sai ya ta taɓar gaza saboda taukidi wato manne yake da al'amir ɗin kana zauwa da wawun ka ɓata magana ko ya zamanto badal ne na shi badal kamar yadda yanzu kaga da kace akaltu ta'ama kullahu na cinye abincin gabaki ɗayansa kaga wannan taukidi ne na abincin go ba za ka ce akaltu ta'ama wa kullahu ba kana faɗar haka zai zama to ba fa'ida ya yi ta maka dariya a ce wannan malamin ya dai wannan lamarin nashi ne abin akwai matsala eh ko kuma yanzu misali ka ce qalal imamu malikun in ka ce qalal imamu malik kaga malikun ai badali ne na al-imamu badal kulli min al-kulli ake ce mishi to yanzu idan ka ce qala al-imam wa malik da ce to ayu imamin ne qala sannan kuma wa ayu malikin taqsidu dole a tambaye ka wani liman kace nufi sannan kuma wani maliku kace nufi ce a duka ɗaya ne kilahu ma sawa a ce a ba ɗaya bane yanda ka zo ka da shi al-irabun nan ba haka kake nufi ba malikun ka goya shi akan jumlar al-imam sai ya zama to dole ka nema mishi wani malik ko ka ce al'imamu kana nufin al'imamu shafi kuma kana nufin malum in aka tsatsara ka sai ka yi dubara don ka mallake a ce to ka san balaga ka tsira amma in ka ce ƙalal imamu malikun wannan shi ne daidai ka ce ƙalal imamu wa malikun wannan kayi kuskure sai dai in kana nufin al'imamu daban malikun daban mun gane da kyau guri na biyu kenan sai kuma guri na uku an takuna bayanan laha wato an takuna jumlatu thaniya bayanan lil jumlatil ula jumla ta bi ta zamanto bayani ce ga jumla ta farko shi wannan misali Allah ta'ala ce wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wato ku tuna mana lokacin da muka tserar da ku daga fir'auna da mutanansa ya sumu na suna ɗanɗana muku su al'azabi mummunar azaba suna ɗanɗana muku azaba wanda take mummuna wata irin azaba ce yi zabbi huna abu na aku mun gane da kyau mun gane yanzu yi zabbi huna abu na aku bayani ne ga su al'azab da ya sumu na su al'azabi yi zabbi huna abu na aku suna yanka ‘ya'yanku mazaje wanda kuka haifa’ wa yastahyuna nisa'akum suna wanzar da ɗiyanku mata kun ga yuzabbihuna abna'akum shine yasumunukum su'al azabi wa idna jainakum min ali fir'auna yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum mun gane da kyau ko kuma yu'azzibunakum yuzabbihuna nisa'a abna'akum wa yastahyuna nisa'akum to wannan shine au bayanan lahakira wa idna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna iddata shuhuri a wato inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda as-sanatu 12 shahr minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat wato watanni guda uku a jere suke to ba zai ce ba da farko wa zulqa'adati an gane da kyau sai ya ce zulqa'adati saboda wannan zulqa'adati bayani ne na waɗannan salasun mutawaliyat ne zulqa'adati wa zulhijja wal muharram an gane da kyau sai ya zamanto wa zulhijja da al muharram sai ya zamanto wannan shi kuma adafi ne akan zulqa'adati amma a farko da ya ce salasun mutawaliyat ba za ka zo da wawun ba ka ce wazul ce. saboda nan bayani ne na waɗannan salasun mutawaliyat ɗin waɗanda suke kulle mun gane da kyau yawwara to duk lokacin da za ka zo da bayani a filbabi 20 hadisan minaha shi kenan sai ka fara bayani ba za ka ce wa hadisu kaza ba minaha hadisu abi huraira ba za ka ce minaha wa hadisu abi huraira ba sai bayan ka gama hadisu abi huraira sai ka ce wa hadisu fulani wa hadisu fulani sannan kun gane da kyau wannan shine a wajen rubutu ko a wajen karantawa mu dinga kula da kyau ko a larabci ne da gobe idan ka yi kuskure ka zo da wawun a gurin da yake ya kamata a ce ka yi fasulu to sai ka gyara kalmarka ka gyara zancenka saboda wannan shi zai baka damar wata ran a cikin jama'a idan ka tashi za ka yi magana ba za a ce ba wane ya zo shi da kwamsi da yawa ana cewa huwa fahima albalagha walakin nahu da khalaha biduni da khalaha min duni babiha ya shige ta ba ta kafarta ba ya shiga ta wani wuri to kaga ya an samu matsala to waɗannan su ne gurare guda uku ba an takuna aljumlatu athaniya tawkidan lil jumlati alula أو بدلا للجملة الأولى أو بيانا لها ko ƙarfafa jumla ta farko take ko bayani ga jumla ta farko ko kuma badal ne na jumla ta farko to yanzu a wannan lokacin ba za ka zo da wawun ba kana zawa da wawun ka buka gefe za a rubuta maka zero in ya kamata a baka zero din ma in rabuwa ya kamata a yi da kai ma a rabu da kai a baka takardar ka ce ana mara aitu shay'an a ce ma wajatta shi'an liza lamtara shi'an ba ka samu komai ba shi ya za ba ka komai ba mun gane to sai kuma shibuhu kamali littisal shibuhu kamali littisal wannan yana wato shine guri na uku shine jumla ta farko din ta zamanto tambaya ce take ɗauke da shi sai kuma ta biyu ta zamanto amsa ce ga tambayar jumla ta farko mun gane da kyau an ta kunar jumlatu saniya jawaban lil jumlatul ula jumla ta biyu ta zamanto amsa ce ga jumla ta farko to yanzu a wannan lokacin ma ba za ka zo da wawun ba saboda idan ka zo da wawun ka buga gefe shi ba mun gane lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ce wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wala tu khatibni fil ladina zalamu kada ka yi min magana cikin waɗanda suka zalunci kawunansu don na hallakar da su kamar mai tambaya ya yi tambaya lima don me ba zan yi maka magana a kansu da ce innahum mughraquna ba za ka ce wa innahum mughraquna ba mun gane jau saboda wannan aljumlatu thaniya ta innahum mughraquna jumla ce ta aliliya saboda tambaya mai tambaya yake to saboda Allah zancen shi fi ghayatul balaga yake zancen shi a kimmar balaga yake wato duk wata balaga in ka zo alqur'ani to zaka same ta ba wata balaga da zaka zo alkur'ani kuma ka kasa samun ta kace zaka same ta a cikin zancen mu ne da gobe zancen mu ne na gobe wanda na ya ku bai ba zai kai zancen Allah ba zancen Allah kowane lokaci ka same shi za ka ganshi a cike da balaga yake kuma cikin surar dai Allah ta'ala ce falan ma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut wato annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya baƙi baƙin nan suka zo wajen shi ya ka abinci ya ajiye musu sai ya ga hannayensu ba ta shiga cikin tireda wa auje sabinu mai khifatal sai annabi ibrahim ya ɓoye tsoro nasu a cikin zuciyar shi ƙwalu la ta khaf to yanzu kaga wa auje sabinu mai khifatan ƙalu la ta khaf jumlar ƙalu la ta khaf wannan jawabi ne ga tambaya da mai tambaya zai da annabi ibrahim ya ɓoye tsoro a cikin zuciyar shi to su me suka faɗa mashi lokacin da suka ga ya ɓoye tsoro a zuciyar shi ƙalu la ta khaf an gane da kyau wannan shine jawaban an su'ali kenan saboda aljumlatu thaniya kanata jawaban liljumlatu liljumlatu al-ula to sai ya zama to yanzu a wannan lokacin wannan shubuhu kamali littisal ake ce mishi shubuhu kamali littisal dama indan qida'in wa tisalin faslu ka shibhihi tawassulun kina wannan sune guda uku gurare guda uku wanda yake zaman towa wajibi kai faslu idan kai waslu a wannan lokacin kai kuskure mun gane da kyau sai mu kula da kyau wajen lokacin da yake waje ba a yi alfaslu shi ne ya ji bulfaslu bainar jumlata nufi thalathatin wadiya almawadi'ul awwal an ya kuna bainahuma ta kamali littisal ya zamanto an samu cikakken wato mannewa da juna a tsakankaninsu shi ne aljumlatu thaniya an ta kuna badalan liljumlatu tha'ula au ta kuna توكيدا للجملة الأولى أو تكون بيانا للجملة الأولى ثم أن يكون بينهما تباين شين الجملة الثانية أن تكون إنشاء والجملة الأولى أن تكون خبري خبرا إذا ما تو إنشائية تيدا خبرية تو جملة إنشائية دا جملة خبرية سنشا بمبم دا جونا وانا إنشائية تي وانا خبرية تي لاباري كي بادا وانا كو أمرني كو هاني كو وانا أبدا تكين إنشائية كي to sai ya zamanto kai sai kuma guri na uku shine a shubuhu kamal al-ittisal shine ya zamanto jumla ta biyu amsa ce ga jawabi wanda yake abin kaddarawa a cikin jumla ta farko mun gane da kyau to wannan akwai shi da yawa a cikin alkur'ani kuma a zance ne da gobe zaka iya zawa da shi saboda kwarewarka da larabci da kuma iya balagalka sai kuma qul waslu fi jumlatayn ittafaqat ma'a jami'i watruk li khawfil wahmi dawman walta'i wato kuma ka faɗa dangane da abin da ya shafi alwaslu shine sadarwa tsakankanin jumloli guda biyu ko sama da jumloli guda biyu ta hanyar zawwa da huruful adaf harafi na goya jumla akan jumla ka sadar da jumla ta biyu akan jumla ta farko ka sadar da jumla ta uku akan jumla ta biyu ka sadar da jumla ta hudu akan jumla ta uku shine sai ya zama to kai zawwa da huruful adaf kenan ya ce to ka faɗa ka fi jumlatai ne ta faɓat cikin inda jumla guda biyu suka haɗe da juna jumla guda biyu suka haɗe da juna dukkaninsu jumla ce insha'iyya ko dukkaninsu jumla ce khabariyya ga da kyau aljumlatul ula khabariyya wal jumlatul thaniya kadhalika khabariyya misali ka ce la wafa'a للملوك ولا راحة للحصود من gane da kyau la wafa'a lil muluk lokacin da kace la wafa'a lil muluki shugabanni ba dukkanin su bane suke cikawa da alƙawalin da suka yi shugaba lokacin da yana neman shugabanci zai faɗi kaza zai faɗi kaza zai faɗi kaza amma idan ya samu shugabanci ya haye akan kujerar sarauta shikenan sai ya manta da ku la wafa'a lil muluk nabi kuma wala rahata lil hasud mutumin da yake mai hasada ne ba shi da hutu saboda da kowane lokaci ya ga wanda yake yi wa hasada a cikin ni'ima ya ga wanda yake yi wa ƙyashi a cikin ni'ima hankalin shi ya tashi sai ya zo ya yi ta tunani ya yi ta bakin ciki ya ta ɓacin rai ya kwana bai barci. wala muru a talil kazub mutumin da ya zamanto cikakken makareci ne ba shi da mutunci wato muru a satadibi kunyarsa ta zibi wani mutuncinsa da ake gani da wata darajarsa da kimarsa ga baki da ya ta zibi duk mutumin da aka san kazub ne aka ce wane ce kidala ku da shi makarecin ko da ya shekara saba'in saboda ya mai da karya ita ce rigarsa ita ce wandonsa ita ce hularsa ita ce takalminsa to kaga lokacin da kace la wafa lil muluk wala rahata lil hasud wala muru'ata lil kadhub kaga la wafa'a ka zo da shi da me wasali sama to lokacin da zaka goya jumlal kaga wafa'a wannan jumla ce wanda take khabariya ko jumla ce insha'iyya jumla ce khabariya to sai kace wala rahata jumla ce khabariya ko jumla ce insha'iyya khabariya ittafaqata kenan ko sun hade da juna kace kuma wala muru'ata jumla ce khabariya ko insha'iyya khabariya waɗannan dukkanin salasu jumal dukkanin su kulluha insha'iyya to sai kace la wafa'a lil muluk wala rahata lilhasud wala muru'ata lilkazub wato shugaba ba kowanne bane yake cika da alƙawali sannan kuma mai hasada ba shi da hutu sannan kuma mutumin da yake makareci ya zubar da mutuncinsa ba shi da ba shi da mutunci a idan jama'a so kaga nan an samu ittifaqi ko bainahuma so ya zamanto wannan ittifaqin bainahuma ya zamanto ma'a jami'in tare da abin da ya haɗa su ya zamanto akwai alaƙa tsakankaninsu amma ya zamanto ba alaƙa tsakankaninsu ko da sun yi ittifaki dukkaninsu jumla ce khabariya ba za ka musu wannan ba misali ka ce kharajitu min albayti wa tala'at ash-shams na fito daga gida sai rana ta huto akwai alaƙa tsakankanin hutowar rana da fitowarka daga gida in baka fito ba da gida rana za ta ji hutowa don ka fito da gida ne rana ta fito in kana so ka shekara a gida lokacin hutowa ta iya hutowa za ta yi in kana so ka huto karfe biyu na dare lokacin hutowa ta bai bago sai ka zauna kana ta jirinta dole ka zauna ba lokacin ku ɗaya ba ba munasaba wanda take tsakankanin fitowarka da fitowar rana da wani lokacin in ka ce kharajtu min albayti wa talati shams wannan kayi gwaranci saboda ba jami'i tsakankaninsu ai wannan duka kowace kuma jumla ce ai khabariya ko kharajtu min albayt wannan jumla ce khabariya daga ce tala'ati shams to ko kuma su zamanto dukkanin su jumla ce insha'iyya jumla insha'iyya Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata wannan jumla ce khabariya ko insha'iyya insha'iyya sai aka ce me wa'atu zakata aka zo da wawun kenan aka zo da wasu aka zo da wawun saboda a goya wannan aljumlatu thaniya alal ula wa'atu zakata sai kuma aka zo da jumla ta uku warka'u ma'ar raki'ina ita ma jumla ce khabariya ko insha'iyya insha'iyya sai zama to salatu jumal kulluha insha'iyya yanzu a wannan lokacin zaka zo ka da wawun wawun sai ka goya su wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'ina an gane da kyau amma da Allah ta'ala ce utul ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata yanzu nan wa aqimis salata umarni ne ko jumla ce khabariya ko insha'iyya insha'iyya to inna salata tanha anil fasha wal munkar jumla ce khabariya ko insha'iyya khabariya to sai zaman to an samu me al-inqita' attam wannan jumla ce khabariya wannan jumla ce insha'iyya la alaqata bainahuma to yanzu a wannan lokacin ba za ka zo da wannan wa aqimis salata ba za ka ce ba wa inna salata tanha anil fahsha kana fadar haka za ce a ka zo da wannan qur'ani bai zo da wannan ba kana karanta alqur'ani ko duk inda kaga an cire wawun ko an cire fa'un kar ka ce wannan gurin ba ba fa'idar da yasa aka cire wawun ko fa'un in ka shigo da shi to za a khabba aka ba zancen a cikin ƙur'ani ba ko a zancen ka ne da gobe inda aka ce zancen ana so ya zama to ya fita da kyau fes ya zama to zance ne wanda yake an yi wankan tsit to sai an ci gyaran ka sai kuma watruk li khawfil wahami dauman walta'i sai kuma inda ya zama to jumla ya ce watruk wato ka bar wannan ka'idodin guda biyu ka bar su li khawfil wahami saboda jin tsoron fadawa kuskure dauman a tuttul a kowane lokaci ka bar wannan ka'idar guda biyu ka'idar da cewa idan ya zamanto an samu aljumlatul ula kanat khabariya wa thaniya kanat insha'iyya kaga bukatar shine ba za ka yi ba mai ba za ka shigar da wawan ba ko yawwa to ka bar wannan ka'idar idan kana jin tsoron wanda yake zance wanda kake yi wa zance din zai yi mummunar fahimta zai maka mummunar fahimta walta'i ka haddace wannan ka kiyaye wannan walta'i ma'ana waltahfaz ka kiyaye wannan ban gane da kyau wa'ayi ko walta'i wasma'a wa ila qawla kama wa'aitu kama yanda الإمام الحريري يجي فلا وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي واسمع وإلى قولة كما وعيت والتعي kuma mun karanta a baya ko can farko abin da ya shafi a cikin ilmul bayan wace war'a ma asif war'a kenan ce ka kiyaye nan kuma walta'i ka kiyaye dukkaninsu walta'i wa hafaz kenan لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وتعيها أذن واعية قال جو أولا واترك لخوف الوهم دوما وتوكبر ونن قائدر saboda jin tsoron kuskuren fahimta a tuttul walta'i ka kiyaye wannan ka haddace wannan idan ya zamanto shi wanda yake sauraron ka lokacin da ka zo da jumla khabariya misali ya ce maka ya sadiqi hal turidu musa'adatan ilayya hal turidu musa'adatan minni shin kana son in taimaka maka in ka ce la in ka ce la barakallahu fika kaga in ka ce la barakallahu fika yanzu anan abin da zai fi mutaka mai mummunar addu'a kada Allah ya maka albarka zai ce ka ce mishi mun gane da kyau to sai ka ce la wa barakallahu fika saboda kada ya fahimta wanda take mummuna in ka ce la barakallahu fika sai a samu waɗansu al'ahbab yufassiruna ha bi tafsirin jayyidin mun ga da kyau wal a'da yufassiruna bi tafsirin mazmum masoya su ce maka su maka kyakkyawar mai fahimta amma makiya su ce a nan cikin zancen nan naka akwai matsala kai mummunar addaya maka ya ce kada Allah maka albarka kai ka nufe shi da alheri shi kuma ya nufe ka da mummuna kaga barakallahu fika wannan jumla khabariya ce ko insha'iyya ce insha'iyya ce hal turidu musa'adatan minni jumla ce khabariya ko insha'iyya insha'iyya ce ko hal turidu musa'adatan minni shikenan sai ya ce la la din nan da ya ce ma'ana la uridu la uridu jumla ce insha'iyya ko khabariya a la uridu na'am a la uridu inda a ce la din nan lamun nahayi ce lafin nahayi ce da ai daure za a mata la uridu akwai la annafiya la uridu ba na nufi ba na so mun gane da kyau kaga wannan khabar ne ko to da yace halu turidu musa'adatan minni jumla ce insha'iyya sai ka ce la da ka ce la din nan wannan jumla ce khabariya la uridu ba na bukata kaga ba na bukatar fili ne ne maudi ba na bukatar taimakonka wa inna ma uridu almusa'adata min Allah mun gane da kyau to yanzu da kace la din nan kaga ce kuma barakallahu fika kaga ga jumla insha'iyya ga jumla khabari ga jumla insha'iyya sai aka sa jumla khabariya a tsakiyar su wanda ita ce la la wannan ba na ba nahiya bace la ce nafiya wanda ita kuma la nafiya tana shiga kan fili ne maudi ko fili mudari misali la haula wala quwwata akwai nafiyatul lil jins akwai kuma nafiya da ghairil jins mun gane da kyau wannan duka akwai su cikin bangaren nahwu ah wa mallati tamshika laysa nasiba wa qawli sukani hijazi qadi baka qawluhum ma amirun muwafiqa ka qawlihim laysa sa'idun wafiqa ga kuma la allati li nafi al jinsi amala in naj'al li la fi nakira mufradatan ja'atka aw mukarrara kamar da dan malik ya fada to kaga lokacin da kace laɗin nan kana nufin a'a ba na bukata wadda jumla ce khabariya ka ba shi labarin baka bukata to sai ka ce kuma barakan lafi ka Allah sanya albarka a cikin dukiyarka na gode sai ka ce mutum iya ce ga kaza ko in kama maka da kaza ka ce a Allah maka albarka da hausa kenan ko to lokacin inda larabci zaka faɗa zaka ce la wa barakan lafi ka kana cewa la barakan lafi ka to wani zai ce kana mai mummunar addu'a ne ce za ka bi wannan mummunar addu'a na maka alheri kuma ni ka saka ta mun da tsaya ka ji alheri da tsaya ko ce ba haka nake nufi ba yana nufin kai ma Allah maka albarka ce wala ba haka ke nufi ba ko hau ku sabka da shi saboda wannan auhama zai maka mummunar fahimta haka nan lokacin da aka ce kaifa sihhatu fulani wani abokin ku ba shi da lafiya wani yake tambayar ka kaifa sihhatu fulani na halta hassana ya lafiyar wani ya da sauki ko in ka ce la a jiki yana nan ya sai a hankali ko to in ka ce shafahulla la shafahulla to kai kai mu da Allah kada Allah ma shi lafiya ka ce to sai ka ce la wa shafahulla mun gane da kyau kana cewa la shafahulla to matsala ta samu sai ku sai ku hau sai ku hau kotu da kai da yan uwan shi ashe kai da kace zawa gaida shi da babba mutumin kirki bane ce ah kuna ji hal ina cewa shafahullah ku raka zancan aka ce a ce wala baka ce shafahullah ba kace da eh kace la shafahullah kada Allah ba shi lafiya kenan kai mai mummunar addu'a ka ce wallahi ni ina nufin shafahullah Allah ba shi lafiya a ce ah ba haka zaka faɗa ba shi yasa wani lokacin al-lisan harshe idan mutum bai iya harshen shi ba zai iya jefa shi cikin musiba magana zaka faɗa kai baka yi nufi haka da ita ba amma saboda akwai masu mutaba'ar ka masu bibiyar ka keke da keke ɗaya bayan ɗaya wallahi su ci dindiniyar ka su ce kai ga abin da kake nufi kuma kai ba haka kake nufi ba kuma suna fassara ko duniya za ta fahimci cewa eh lalle yanda suka faɗa din nan haka ne sai a samu dama al'ada makiya wanda a kullum dama so suke kaɗan ya tuntuɓe kaɗan to wannan tuntuban kaɗan da kai sai ya zama to ya sa sun ciro waɗansu makaɗe na maganganunka su ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza kai kuma ba ka da alaƙa da wannan manufa ɗin ana samun irin waɗannan to shi yasa lokacin da mutum zai magana ya kiyaye in larabci za ka yi ka tsaya ka ɗan tsara abinka ba abin kunya ba ne aka ce an baka minti goma za ka yi magana bismillah ka zo ka ce kai ku a baka minti biyar za ka tsara zancen da za ka yi ba abin kunya ba ne saboda in ka zo ka la'alla wannan zancen da za ka yi yanzu za ka yi shi cikin minti goma ka yi magana ka shiri baka san ba yadda Allah ta'ala zai dawo da zancen naka wani a lokacin da ya zamanto ana ta yawan tasijili ana ta yawan ɗaukan kamera gashi nan kai ne kake magana ana gani ka ce la barakallahu fika idan za a ce gashi nan malamin da kuka ɗauke shi mutumin kirki yana muku mular addu'a kala Allah ya albarka a cikin ku kuma ku ce wayannan su ne malaman duniya ka gani kuma zuwa za a gurfanar da kai a yanzu saboda ka'ida ce duk inda aka yi ta ka'ida ce jiya wannan kayi addu'a wanda take mummuna ka'ida ce wanda take la barakallahu fika ce kai da zaka ce la wa barakallahu fika la wa shafahu lahu da sauransu to da shine abin da zamu kula da shi a wannan bangare a al-fasl wal wasl wannan babu yana da muhimmanci sosai wala mu ba da muhimmanci sosai akan fahimtar shi saboda yana daga cikin wato gishiri na ilimin balaga musamman cikin ilmul ma'ani yana daga cikin gishiri wanda idan mutum ya sani cikin zancen shi zai ta mamaki za a yi ta mamakin sa kuma sai kuma babu na karshe shine albabu thamin al-ijazu wal idnab wal musawat al-ijaz shine takaitawa mutum ya amfani da lafazi kankane amma kuma yana dauke da ma'ana mai yawa an ya kuna wajizal lafzi wato kathiral ma'ani an ya kuna kalamuhu wajizan lafaz zancen ya zamanto lafazin a takaice yake amma kuma ma'ana tana da yawa tana da faɗi irin zancen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kalamuhu wajiz amma kuma ma'anarsa mai yawa ce shi yasa ma'aiki ya ce bu'istu bi jawami'il kalim wato an turo ne da kalmomi waɗanda suke dunkulallu wanda suke ɗauke da ma'anoni masu yawa sai kuma al'idnab al'idnab shi ne yawaitawa al'ikisar yawaitawa wato yanzu kaga al'ijaz dudduhu shi ne al'idnab taƙaitawa maimakon ka ce misali yanzu lokacin da akwai al'ijaz wato na alƙasar akwai al'ijaz na alhazf to kowane idan ka ɗauka za a ga cewa cikinsa akwai fa'ida mai girma da Allah ce wa rakun filki sassi hayatu wannan ijaz ne mai ƙarfi man gane da kyau wanda inda za a yi bayani wa lakum hayatun azimatun fi iqamati hududi kaza kaza za ga an yi bayani mai yawa to amma sai zaman to Allah ce wa lakum filki sassi hayatu an yi ijazi ana ijaz ne na qasr mun gane da kyau an shafe waɗansu kalmomi an takaita kalmomin an zo da su madaidaita kuma ma'anar da za ta bada da yawa ce lokacin da al'umma take tsayar da dokar Allah take ɗora dokar Allah akan waɗanda suka taka dokar Allah zai zama to me an samu hayatu idan mutum ya kashe soban shi in ya san shi ma kashe shi za a yi zai kashe shi mutum ya yi ta'addanci ya tare mutane a hanya ya musu fashi na makami Allah ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard zai yadda ya kashe zai yadda ya ta'andanci to amma saboda rashin tsaye da dokar Allah sai zaman to ana ta samun banna ana ta samun kashe-kashe to amma lokacin da mutum san cewa in ya kashe shi ma kashe shi zai saboda ya rayar da kanshi zai ki kashe wannan mutumin kaga idan ya rayar da kanshi kuma zai me zai bar wannan mutumin da yake so ya kashe shi dare sai zama mutum an samu alhayat amma in ya kashe wancan shi ma san kashe shi zai mutuwa bi za a yi kenan to sai zama to da a yi rabuwa guda biyu a yi asara duka biyu zubar wanda kowa ya tsaya da ran shi mun gane da kyau ba wanda zai fito filin kokowa a matsayin shi yana da rai soban shi yana dare a ce in kuka yi minti goma ba wanda ya kada kowa kun yi mutuwar tsaye kuma a ce sun yi minti tara kuma ga wanda yake so ya tsira bai yi kazara kazara ba saboda ya san yin aka jima ba umar ba san ba sa ne za a yi har ma shawara za su raka yi da alabar ni wannan huce na baka jika hamsin ya ce jika hamsin din banza jika a ji suna hira a ƙarshe ya ce almitire ɗaya da su mene da kuke hira ya ce a ba komai to kaga wani al'ijaz ke da now sai kuma al'iqnab al'iqnab shine yawaitawa shine ka zo da zance sama da yanda ake bukata a wajenka ka yawaita shi kuma al'iqnab ana zawa da shi ne saboda yamma yawan san zance ga shi wannan wanda kuke hirar da shi yamma saboda a takrar tittisa wato abin da ake sai kuma almusawat daidai zance ya zamanto daidai da yanda kake nufi la ziyarata wala nuqsana ba ƙari ba rage shi ne ya zo daidai irin zancenmu na yau da gobe shi yasa malaman balaga in suka yi magana akan al-ijaz da al-iqlab da al-musawat bisa magana akan al-musawat saboda al-musawat shine dama al-aslu kana zuwa eh mu tafi shikenan kaga kana zuwa abin da kaje so ka isar yace eh shi ma ya isar to mu tafi shikenan ka ci abinci eh na ci shikenan zauna lafiya to amma kaga yanzu al-idnab kace na yi jarrabawar jami'a Allah ya kaddara mun samu iltihadi na samu a lokacin da aka yi jarrabawa ta kabuli misali na samu 79 cikin 100 da muka je mu to lokacin da muka je an fara wato tasjili bangaren shari'a ya cika sai na nemi a yi min intikali daga luga din da na yi tasjili a maida na shari'a da sauransu mun shafa fitka dai a wannan lokacin Allah ya sa na samu bangaren kulliya ta shari'a na yi tasjili bangaren usulul dini ko usulul fiqi na yi karatu tsawon shekara hudu mun karanta madodi kaza kaza kaza daga karshe na yi wato na fito daga jami'a da takadiri na jari da murtafi da sauransu to yanzu wannan dukan duka da kake faɗi wannan itsinabi kake Allah ya kaddara mun shiga jami'a na yi usulul dini yanzu ka kayi wannan kayi hazab ga baki daya wanda yatsunamun nan da kake ta yi duka zaka ja lokaci ne na yi usulun dini na fito da takadiri murtafi jani kuma ina fitowa na samu karantarwa a guri kaza amma shi kenan kace na yi wannan da muka fito a cikin gwagwarmaya ta rayuwa kafin aiki ya samu na karantar a makarantarwa ne na karantar a makarantarwa ne duka ka ja lokaci kaga kayi yatsunabi wannan mun gane da kyau to sai kuma almusawat ya ce aɗinibbi idahin wa aɗufin kariri linuktatin a wujizbi hadfin isari ya ce aɗinibbi idahin ya ce aɗinibbi ya ce ka yawaita aɗinibbi ma'ana a kafir ka yawaita bayani bi idahin da fitowa abu da fi a fili ƙarara ka yawaita da fitowa da abu a fili karara lokacin da kake bayani ya zama to kana iqnabi li nuktatin saboda wata fa'ida li fa'idatin marjuwa fil iqnab saboda wata fa'ida da ake kaunar samun ta a cikin yawaitawa da saboda idza akthara al insanu dhikra shay'in fa innahu alamatun ala annahu yuhibbu hadha shay alamatun dalilun ala annahu yuhibbu hadha shay wato man ahabba shay'an akthara min zikirki duk wanda ya so wani abu to yana yawaita ambatan wannan abu to ya ga mutun ya cika yawan ambatan shi ya cika yawan ambatan wannan abu to lalle yana son abun wannan na farko kenan fa'idar da take ciki kenan lokacin da kaga mutun ya yawaita ambatan abu to ka za ga akwai nukuta din da wato ta bashi damar ta ta sake yawaita abun wannan a misali mutum ne kana bin shi bashi na jaka ɗari da kuma na miliyan guda yanzu kai a wajenka wane mahimmanci a wajenka miliyan guda sai ga kowane lokaci in ka tashi za ka tura mai sako to wani jaka ɗari ta dai kada ka manta da ita da kowane lokaci ba ka taɓa mai zancen miliyan guda ba ka mai sama da risala talatin sama da risala arba'in amma kullum biya in ka tashi biya zancen jaka ɗarin ka kake to ai zai gano mai dalilin da ya sa baka kula da jaka da miliyan ɗin nan taka ba to la'alla miliyan ɗin nan taka zai gano cewa miliyan ɗin nan da ka bashi hanya ce ka mishi ka amso ba kuɗin ka bane shi yasa baka ma damu da ita ba kenan kuma wannan wanda ya amso ya aka amso miliyan kin shi a miliyan kin ka amso mai miliyan a wajen shi baka damu ba da kai ka huta kumya in yana so ya cinye ma amma jika ɗarin nan da ka ce wannan daga ajihun ka kada ko ka bashi sai zama to ka fita kura mishi a kanta kaga wannan linukta kenan saboda mai hankali in yi lissafi zai gano abubuwa in ka ga mutum ya baka abu abin da ya kamata a ce ya kula a kan shi kuma ba shi ya kula ba sai ya kula a wani bangare to sai ka lura cewa to me dalili da yasa ka tsaya kai lissafi da kyau ka ce wani miliyan din yana gaba tashi bacci inda tashi ci da ba yanda za a yi ya zamanto yana tuna mini jika ɗarin shi ya mance da miliyan guda miliyan guda ɗin inda ce tashi ce ko barci ba zai yi ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu kula da su shine a ɗunim da iya zahin kaga idan muka ɗauka Allah ta'ala ce wa taƙun lazi a maddakun bi mata alamuna a maddakun bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun kaga da Allah ce wa taƙun lazi a maddakun bi mata alamuna ku kiyaye dokoki na sarki Allah wanda ya daɗe ku wanda ya muku madadi da abin da kuka sani abin da kuka sani to yanzu wannan jumla ɗin ta ƙare to amma saboda amaddakum bima ta'amaluna wannan jumla ce khabariya ko insha'iyya khabariya sai ce amaddakum bi an'amin wa banin zo da wawun ba mun ga da kyau amaddakum bi an'amin wa banin saboda dukkanin su jumla ce khabariya wannan al'ula athaniya bayanan lil jumlatil ula ya halitta ku ya dade ku da abin da kuka sani menene abin da kuka sani amaddakum bi an'amin wa banin ya dade ku da dabbobi na ni'ima da kuma 'ya'ya. mun gane da kyau to kuma saboda bayani akan abubuwan da Allah ya dade ku da su zai ce wa jannatin wa uyunin amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyunin an'am jam'i ne go an'amin banin jam'i ne na me na na yaya yawa wa banina ne ko wa baninin ko baninu wa banina saboda yana daga cikin mulhaqatu jam'il mudhakkar salimi mun gane kyau jam'ul mudhakkar salimi shi kuma idan yana buƙatar fataha da kasra duka ya'un take zawwa mun gane da kyau eh warfa bi wabid wa bi yajrur wansi bi salima jam'i amirin wa muznibi wa shibhi zaini wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arduna shadda wasununa wa babuhu da kuma wa mithluhu su ibn da, da sauransu duka ya kawo su to saboda suna daga ciki sai zama to wa banina za a ce wannan wa banina din atsafi ne akan bi ana amin ana amin ya samu wato wannan wasali biya ƙasa saboda jam'i ne na me dabbobi na ni'ima mun gane da kyau jam'i ne taksiri jam'u taksirin idan yana buƙatar shi kuma wasali ƙasa wasali ƙasa yana bayyana ba buƙatar sai ka buƙaci wani abu wajannatin shi ma sai zama to ya bayyana jam'i ne na mata wanda yake salim ko wa uyunin shi kuma jami ne takasiri na ayin an gane da kyau yawwara to kaga anan wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna wa la tu'adhib bi idahin wa adfin karriri wato ka tattasa ta hanyar goya jumla ɗaya bayan ɗaya bi amaddakum bi an'amin wa amaddakum bi banin wa amaddakum bi jannatin wa amaddakum bi uyunin kai annabawa na Allah malam sun iya magana akwai usulubi mai kyau alqur'ani kuma in ya tashi sai ya koro mana bayani mai kyau wa jannatin wa uyun inni akhafu alaykum azaba yawmin azim qalu sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'izin shine ce linuktatin wato saboda fa'ida aujiz bi hadfin isari aujiz wato ka takaita zancenka bi hadfin ta hanyar shafewa waɗansu jumloli ko ta hanyar shafewa waɗansu kalmomi akwai al'ijaz alhadf wato akwai ijazi wanda yake na shafewa mun gane da kyau Allah ta'ala ce yau matabiyadda wujuhun wata suwadda wujuhu fa'amman ladina suwaddatu wujuhuhu a kafartun ba da imanikun? kaga yanda yake fa ammal ladina suwaddatu wujuhuhum fayuqalu lahum akafartum ba'da imanikum amma sai aka shafe fayuqalu lahum din saboda mai bayani mai hararawa zai gano cewa akwai hadf ana mun gane kyau faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra fa'iddatu min ayyamin ukhra dole ka kaddara wani abu dukkan wanda ya kasance baya da lafiya daga cikin ku a cikin watan ramadana ko ba shi ko yana cikin bulaguro to fa'iddatu min ayyamin ukhra ma'ana kenan za a kaddara fa'a fatara sai ya ajiye azumi mun gane wani ana ce da shi wato alhazf ijaz na alhazf kenan was'ali alqaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha ka tambayi alqaryar da muke cikin ta kaga dai ina ganin aka ce was'ali alqaryata ka tambayi alqarya ba za ka zo ba cikin gari ka raka magana saboda gari baya magana amma was'al ahli alqaryati mun gane da kyau allati kunna fiha isari sai kuma al-ijaz wanda a cikinsa akwai wato kasr wato takaitawa shine irin su wala kun fil qisasi hayatun wanda akwai ijaz ne wanda yake na kasar na takaitawa to wanda shi ma akwai shi a cikin larabci da dama akwai al-ijaz wanda yake na hazafi ne akwai al-ijaz wanda yake na kasar ne ba su kadai bane akwai da saboda wannan littafi ne wanda yake na farko sai ya zamanto ya kama ka guda biyu kuma yana ga wannan shine karshen babi cikin babubuka guda takwas na ilmul ma'ani wanda a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi daga ilmul bayan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik